ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون محيط ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
آية فهم آية 67 za mu tashi ma kana da nabiyin an yakuna lahu asra آية 67 cikin anfal eh 67 za ta tashi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلغ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci haɗa mu a wannan babban masallacin juma'a na garin Dinjade domin ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma yau muna biyar ga watan ramadana hijira 1447 wanda ke shine 22 ga watan biyu melabiya 2026 kamar da yadda aka sani muna nan cikin suratul anfal haka insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 67 ما كان لنبي أن يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب سبق لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
bayan an kammala yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallama
bayan kashe wanda aka kashe an kamo su mutane daga badar din nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawara da mutane yace to Allah ya ba ku dama game da su yanzu ga su ga hannunku me ya kamata a yi Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace ya Rasulullahi idrib ana fa manzon Allah duk asari wuyoyin su zan ko jama'a mai guda 70 aka kamo wanda asminawa ne Umar ta haɗa yake du'a sare wurinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo da kai daga wannan shawara ta Umar. Sannan ya sake dawa ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah qad amkanakum minhum. Allah ya ba ku dama gare su wa inna ma hum ihwanukum bil asr je yan uwanku ne. Ma'ana can inda ka to kuma kafirai ne kamar yadda suke. Umar ya sake cewa idrib a'ana qahum ya rasulullah manzo Allah a sare wurinsu gaba ɗaya. har yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ba da shawara ya sake kiran mutane ce mi a shawara nan take abubakar da siddiq radiyallahu anhu ya miƙe tsaye wa ce ya rasulullah ya manzon Allah nara an ta'fu an muna ganin ka yahe musu wa an tuqbala minhum alfida'a ka karbi fansa gare su to fa za ba wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka rufe daga mutum sai manzon Allah damuwar da ke ga huskar sa game da wannan sha'ar ta bukar sai damar ta bushe sai ya yahe musu wa kabila min humul fida'a sai ya amshi fansa gare su to sai Allah ya saukar da wannan ayoyin Allah ce ma kana nabiyin an yakuna lahu asra baiwa ga annabi duk wani annabi baiwa ya kasance yana da wasu kamamiri bai yaki wa'anda zai rike ya bautar da su ko ya amshi fansa gare su hatta yukhina fil ardi sai ya yawaita kashin su a cikin ƙasa wai ma'ana idan aka zo wajen yaƙi annabi zai yaƙi da mutane to idan aka samu nasara karon harko bai kamata ya kama kuwa kamata ya ta kakkashe su ta kwana sai ai musu kashi wanda ya kai matuƙa sannan da ba ko da sulhunta za a sulhunta Allah ce to riduna ardal duniya kuna son urula ta duniya wato amfanin duniya kuke so kenan shi yasa kuka karbi fansa gare su to wallahu yuridul akhirata shi kuma Allah lahira ke nufi da ku wallahu azizun hakim Allah mabayi ne mai hikima sai Allah ce laula kitabun min Allah sabaqa ba don da wani littafi wani gawa daga Allah wato Allah madaukin sarki ya riga tun farko ya ba ku dama to ainihin lamassakum fi ma akhastum azabun alim azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar wagga fansa da kun ka karba don haka tun da dama hukunci Allah ya riga ya wa kulu min maganin tun ku ci daga cikin abin da kuka sama na ganima halalan ɗayiba yana halas mai daɗi wattaqullaha amma dai ku ji tsoron Allah inna Allah lalle shi Allah gafuru mai gafara ne rahimun mai jin kai a kaganan Allah madaukin sarki ya zarge su game da gaugawar amsar kuɗin fansa ga waɗanda aka kama kamar yadda ainihin a a karbo daga Abdullah ya ce lokacin da aka yi yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa ya ce mata ƙulu na fi ha'ula ila usara me za ku haɗa game da waɗannan kamammi sai abubakar ce ya rasulullahi ƙaumuka wa ahaluka ai duk mutanenka na iyalanka ne ma'ana duk ƴan uwa ne tunda mutanen makka ne kuma duk ana da zumunta da su istaqihim wa tabbihim ma'ana ka wanzar da su ka amshi fansa a gare su la'allallahu an ya tuba alai ma'ana ka wanzar da su ka nemi su tuba yana yiwa za su tuba Allah ka bi tuban su Umar ya ce a ya Rasulullah akhrajuka wa kazzabuka wa'annan da aka kamo su ne suka fitar da kai daga Makka suka koro ka suka karyata ka faqaddimuhum fadarib anaqum gaba ɗayan manzo Allah duka wa'yan gada an haka mu ɗin a sare wuyoyinsu. Shi Mawla da rawa ce ya Rasulallah an tafi wadin kasiril haɗabi. Kana cikin wani rahi mai yawan itatuwa. Fa azrbil wadi alaihim nara wannan rahin da annan duka kunna mai wuta duka sai itatuwan da haka sun kama wuta sun ma alƙihim fi gaba ɗaya ka gefa cikin wannan wuta su ƙoyi. Allah ko wanda ba su sacci. ƙara shi kuma labbar ya ce a ɗata rahimaka in ka yaka ko kayan ki zumuntarka suna yan uwanka ne to nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai sake cewa komai ba sai ya tashi fada halin sai shiga wa ƙara na wasu mutane suka ce tun da kun ga annabi ya shiru ya shige gida ya huzu bi qauli abi bakar magana abubakar zai yi amfani da ita ma'ana zai ainihin wanzar da su shi yaye musu ya amshi wanzar gare su wasu mutane suka ce a'a ayatun da ka ga ya shiru magana umar zai yi amfani da ta duk in ya fito kashi su za a yi wasu suka ce a'a ayatun da ka ga ya shiru bai ce komai ba in ya fito magana abdullahi da rawa zai amfani ta za a kunna man gara ta gaba ɗaya sai ya hura ka ɗan ciki ka ga dai mutane suna ta tattauna to wace magana da tun da zai ga shawarar guda uku an bashi sun ma harja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ce inna Allah layalina quluba rijalin inna Allah layalina quluba rijalin hatta takuna alyan min al-labad ya ce Allah maɗaukin sarki yana tausasa zukatan wasu mutane har zukatan su kasance sun yi madara laushi. Kamun kama ina abubakar kenan. Ya ce wa inna Allah lai shaddid quluba rijali Allah zai tsananta zukatan wasu mutane hatta ta kuna a shaddu min hijara har zukatan nasu kasance sun fi ma duwatsu tsananin ƙarfi bushewa. Ka kama irin somar da sun kace do aka shiga baɗi kenan. ya ce wa inna mislaka ya ababakar to abubakar kai wanda a irinka ka zama ka misli ibrahim alaihi salamu kamar irin annabi ibrahim alaihi salamu a lokacin da mutanensa suka zartar da shi har aka jefa shi a wuta to gaba da ta ce faman tabi a ni fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ibrahim ya ce to duk wanda ya bi ni yana tare da ni wanda ya saba mai kibiyata to kai Allah kai ne mai gafara mai jin kai to irin wanda magana kai Abubakar ka zama irin Annabi Ibrahim kai kuma wa inna mislaka har yanzu wanda a kwatankwacin ka ya ababar kai Abubakar ka masal Isa ai ka zan kamar irin Annabi Isa alaihi salam a lokacin da Allah zai tambaye shi game da mutanensa sun bauta masa a ƙarshe bayan ya bayan da ke cewa innaka in tu'azzibu fa innahum ibaduka إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم kaga shi ma annabi Musa duk da karyatawa da an kai masa bai ce ma Allah ukka ya haka to sai ce in tu'azzibhu in kai musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne wa in taghfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal aziz daga Allah kai ne buwaye mai hikima to kaga a nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya muna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi koyi da Annabi Ibrahim kuma yayi koyi da Annabi Musa wanda yake dukkan su waɗanda suka karyata su suka fitar da su sun kore su sun mai da al'amarin su ga Allah in Allah ya ga dama ya kama su idan Allah ya ga dama ya azabtar da su yace to kai kuwa Umar haka haka kamar Annabi Musa alaihi salam lokacin da shi Annabi Musa da mutanen su yayi su yi imani sun kake imani cewa rabbana qamis ala amwalihim ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم kaga shi annabi Musa alaihi salam addu'a ya musa ce ya Allah ka shafe dukiyar su mana dukkan halaka dukiyar ta su gaba ɗaya washdudu ala qulubihim ka dwada zukatansu fala yu'minu kada su yi imani hatta yarawul azab alima har su ga azaba mai radi kaga shi annabi Musa gaba daya da musu kada Allah ya sa su yi imani sai sun shiga azaba to yace Umar haka hake sannan kai Umar har yanzu ka yi koyi da annabi Nuhu alaihi salamu a lokacin da mutanensa yagga kafirce su yayi abin da ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara na'am shi nuhu shi ma addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya ubangiji kada ka bar koda tsoron dake guda alal ardi akan kasa min al-kafirin kafirai Allah duk gaba ɗaya ka halakar da su kafirai to kaga annabi wannan Umar tsada da ce to aka kashe su yayi koyi da wannan annaba guda biyu Abubakar radiyallahu anhu ce a yahe musu yayi koyi da wancan annaba guda biyu don haka ce antum alatun fala yanfalitanna ahadun minhu illa bi fida'in aw darbati ulqin don haka duka shawarwarin ku sun dace kuma daidai suke to yanzu kada ku bari ko mutum guda daga cikin su ya kubce ko dai ya bada fansa ko a sare mai wuya kaga wanda ya bada fansa an haƙale shi an yi amfani da shawara abubakar wanda ki bada fansa aka sare mai wuya an yi amfani da uh, shawara umar don haka abdullahi dan mas'ud ya ce nake ya rasulullah illa suhailu ibn baida'a to manzo Allah wanga mu da kai ginda kace ko fansa ko a sare wuya to banda suhailu dan baida'a saboda bai fa innahu yazkuru islama domin shi kayan wannan tafaru ma yana ambatan musulunci yana ma'ana yana yabon musulunci yana ganin cewa addini na kwarai kaza kaza wa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yace wa ma ra'aitani fi yawmin akhafu an akhafu an taqa alayya hijatu min as-sama'i minni fi zaka yawm yace dan da kuka gani ban taba samu wani ne wanda nufi jin tsoron Allah ya sako min duwatsu daga sama kamar wannan yini saboda gashi ya ce wanda bai ba da fansa ba a kashe wanda ba da fansa a kyale shi shi kuma ga wani ya ce a to ai shi wanga suwali dan bai da'a tun kafin yau yana ambata musulunci to kaga idan aka kashe shi musulmi na aka kashe in fansa aka amsa gare shi musulmi na aka amsa fansa gare shi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da kansa yace illa suhail ibn baida sai suhail dan baida to anan ne Allah madaukin sarki saukar da wannan aya da aka karanta ma kana lirabiyin an ya kuna lahu afra bai yiwa ga annabi ya zama yana da kamammi na ribar yaƙi waɗanda zai amshi fansa gare su sai lokacin da ainihin yayyawaita kashin su a cikin ƙasa aka zub da jinin su da yawa to sannan idan za a saki wasu a sake su domin su bayar da fansa amma dai tun farkon yaƙi ana kamo mutane kawai a ce amshi fansa gare su Allah ce to wannan ba zai yi ga annabi ba hatta yusiratul ardu qitala sai ya yawai hatta ya kira fil ardi sai ya yawai ta kashin su a cikin ƙasa game da wannan ibnu umar da wayhi ya zo da hadisi wanda hadisin al abbas ne yace shi shi abbas hadisin abdullahi da umar yace lokacin da aka kama inda aka kama min a ranar badar daga cikin wa'anda aka kama akwai al abbas wato wanda yake mun san abbas shi kuma dan uwan mahaifi annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin ansaru ya kamo shi a datul ansaru an yaktuluhu kuma da aka kamo shi lansaru su mutanen madina sun kyace mai sun ce lalle sai sun kashe shi ko ba daga zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa to ga dan uwan baban ka cewa wanda kace ansaru shi ya kama shi don kuma sun kyace sun ce sai sun kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ce inni lam anamni laila min ajli ammi al-abbasu ya ce to ku sani daren jiya ban samu dama kwana ba saboda ɗan ƙanin babana abbas tunanin shi bai bari ni kwana ba wa qazza amatul ansaru annahum qatiluhu ga lansaru sun ne cewa za su kashe shi ban san ya zai yi ba fa qala lahu umar umar yace fa atihim in zo inda suke qala na'am annabi ce je inda suke fata umar al ansara sai umar ya zo inda al ansaru fa qala yace arsilul abbasa usaki abbas faƙalu suka ce la wallahi la nursiluhu a wallahi ba mu saki ne faƙala sai umar ya ce fa in kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ridan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da sake shi ba za ku sake shi ba qalu suka ce in kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ridan fa fasu in dai har manzon Allah ya yarda a sakai to an shiga hiran tahi da shi ma'ana in dai har manzon Allah ya yarda a sakai to mu za mu sake shi Umar sai ya karba Abbas yana riƙe da shi ga hannunsa ya ce masa ya abbasu asli ya ce abbas ka musulunta ko wallahi ya ce na maka rantsuwa da Allah la'an tuslima a habbu ilayya ka musulunta ya fi min min ayi zulmar haɗabu a ce baba na haɗabu ya musulunta da za a bani zaɓi a ce ko kai ko mahaifi na haɗabu guda zai musulunta to na fi son ka musulunta kai saboda dangantakar da ake da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma za ka illa lima ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibu islamuka ba abin da yasa wannan saboda na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawar ya ga ka musulunta qala to anan ne ce fasta shawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar sai manzo Allah ya nemi shawara Abubakar a game da ya za a da suka wa min wa qala Abubakar ashiratuka Abubakar ce dangin ka ne fa arsilhum sakasu fasta shawara Umar ya nemi shawarar umar shi ma umar ya ce uqtulhum kashe su a nan da ya fi fada wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshi fansa a gare su to sarbiyar ansar wannan fansa din nan shi yasa Allah sauƙin madaukin sarki ya saukar da wannan ayoyin yace to ayi kure bai kamata manzon Allah ya amshi fansa ba sai lokacin da ya kashe masu ɗimbin yawa aka zubar da jinin su da yawa sannan a zo a amshi fansa har yana zargin su yana cewa shin a kayan duniya abun duniya kuke nufi to shi Allah yana nufin lahira da ku don haka dan abun da kuke tunanin za ku sama na dukiya na fansa dinnan ba komai bane Allah yana nufin lahira kuma shi Allah mugwai ne mai hikima har ma Allah ce musu ba don da abin da rikai Allah ya ga ya rubuta muku na wannan aikin da masakun fima akhadtu azabun azimun da azaba mai girma ta same ku amma yanzu kam fakulo maganin tun ku ci abin maganin tun cikin wannan ganima da kuka samu ku ci halalan tsayiban ku ci shi yana halal mai daɗi mai tsarki inna Allah ghafurur rahimun wato Allah mai eh wattaqullah wattaqullah ku tsoron Allah inna Allah ghafurur rahimun domin shi Allah mai gafara ne mai jinƙabi mana wai Allah ya gafarta muku na
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul liman fi aydikum min al-asra kace ma wayannan da ga hannayen ku wayannan da kuka kamo in ya alamallahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku yutukum khairan zai ba ku mafi alkhairi mimma uhiza minku daga abin gada aka karba gare ku wato duke gada kuka ba su ku kawai shi kanku in dai Allah ya sa akwai alkhairi a cikin zukatanku to sai Allah ya ba ku abin da yake wannan dukiya khairi sannan kuma ya gafir lakum sai Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙi na Badar da yawa waɗanda bai so a kashe su ba kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa manzo Allah a wannan rana ta gaba- ta Badar ya ce inni kad arabtu na san min bani hashim wa gaini na san akwai wasu mutane daga cikin bani hashim wanda ba su ba kada ufurju qarhan wasu ba da nihi yaƙi suka to tilasta su akai dole ta dan kasa sun ka fito la hajata lahum bi kitab ba su da bukatar yaƙan mu fa mallake minkum ahadan minhum duk wanda ya daya daga cikin su cikin ku duk wanda ya ga daya daga cikin wayannan mutanen to kai ya kasai domin tilasta su ne aka yi da ya lisa wata cewa mallake abal buktar ibn hisham fala ka duk wanda ya hadda abul buktar dan shaka ya kasai wa mallake al abbas ibn abdul muttalib fala ka duk wanda ya hadda abbas ibn abdul muttalib ya kasai fa innahu inna ma ukhrija mustakana an fitar da shi ina wanda an ka tilasta sai abu huzaifa ibn utba ya ce ah to manzo Allah yana yi wa anaqatul aba'ana wa abana'ana wa ikhwanana wa asha'irana wa nusul abbas manzo Allah wanga abuwa yanzu mu kashe iyayenmu mu kashe ƴaƴanmu mu kashe ƴan uwanmu mu kashe danginmu mu bar abba zo yana zo yana da uwan babanka kaje wallahi la in alaqituhu la aljimannahu bisayf yace ina ma rantsuwa da Allah in ni hadu sai na mai lizami da takobi wai mana sai na sare shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wannan labari wa qala umar ibn al-hattab ya ce umar da hattabi ya abu hafs kai abu hafs قال عمر والله انه لاول يوم كناني في رسول كناني في رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wannan shine yin farko wanda manzon Allah ya mai alkunya bai ambaci sunana ba yace mi ya abaha yake ce min ayudu rabu wajhu ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisayfi yanzu ya dace a sare fuskar kanin baban manzon Allah da takobi qala umar ya rasulullah yace ya manzon Allah izalli fa adriba unqahu ba ni dama in sarewa shi huzaifa din da ce sai ya sarewa kanin babanka wallahi la kanna kace na murar da Allah ya zama na wanki wa kana abu huzaifa ya qulu bar zalika abu huzaifa ya kasance na fadin ba wannan wallahi ma amana min tilkal kalimati allati qultu yake na ranar da Allah bai yi imani ba sai je kalmar da ni faɗa wala azalu min- ma a- wala a- wallahi ma amanu min tilkal kalimati allati qultu yace da ranar ban koma samun natsuwa da aminci sardiya wannan kalma da ni faɗa wala azalu minha khaifan ban gushe ina jin tsoron wannan kalma ba illa ayyuka firha Allahu anni bi shahadati sai da Allah ya karkare sai in lokacin da Allah ya karkare min ita ta hanyar bani shahada wato shi yana gani wannan kalmar da yi kullum yana jin tsoronta to sai fa idan ya yi shahada to wannan kuma sai Allah ya sace wa zai fa a kashe shi a ranar yaƙi ya mama yana wanda ya shahada to kaga wannan duka da yana nuna maka irin dambarwar da aka yi game da su waɗanda aka kama a yaƙin badar haka Abdullahi dan Abbas yace lokacin da aka marice a ranar badar ga kamammin ɗaure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana bai kwana ba tun farkon dare har ƙarshe sai ya ce mai sabansa wa qalu ashabu sai sabon suka ce ya rasulullahi baraka la tanamu mun zalla mun ga kaki kwana wa qad usira al abbas rajul min al ansari wani mutum daga cikin ansari ya kama abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sami'tu anina ammi al abbas fil wasaqi naji gurnanin anan babana a daure don haka ban iya kwana ina jin nishin sai na daure fadil ko ku sakai wasa ka tafi shiru wannan amara sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana kaga duka da yana nuna maka da cewa wannan abin da aka yi a lokacin nan shi abin da ya kamata domin akwai na kudda kudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a wannan lokacin wayanda suka ba da shawara a bishiyoyin abu akwai buƙatar musulmi su an shi wannan kuɗin kwansan don su ɗan samu ƙarin ƙarfi saboda ne saboda an koro su daga gidajensu sun bar gidajensu sun bar gonakinsu sun bar dabbobinsu duk wata dukiya wadda sun ka ba- mallaka sun baro ta to don haka wannan sai a amshi wannan fansa din nan domin su samu abin da za su dan ƙara ƙarfa kansu su ƙara samun tarihin yaƙi don haka Allah ce to wa'annan da an kamshi wansa gare su idan Allah ya sa akwai alkhairi a cikin zukatansu to zai ba su mafi alkhairi daga abin da aka karɓa gare su kuma Allah zai gafarta musu domin shi dama Allah mai gafara mai jiƙa cewa in yuridu hiyanataka وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
Allah ce wa in yuridu hiyanataka idan kuma fansar da suka ce su bayar a sake suna nufin su yaudare ka ne don su koma su koma wani shiri to ya faɗa da Allah min qablu tun kafin wannan sun yaudare Allah domin Allah ya musu komi amma suka kafirce masa don ba kai suka fara yaudara ba amma fa amkan minhum Allah ya bada dama gare su wallahu alimun hakima Allah masani mai hikima ko yanzu in ma da niyyar yaudara suka yi to Allah ubangiji zai sake baka dama a kansu sai Allah ya ci a gaba
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
To a nan Allah maɗaukin sarki ya kasa muminai kashe uku. Akwai muhajirin wayanda suka bar gidajensu da dukiyoyinsu suka yi annabi Madina domin su taimaki Allah su taimaki manzon Allah su tsaye da addini suka ba da dukiyoyinsu suka ba da rayukansu. Sannan akwai ansar su ne musulman mutanen Madina a wancan lokacin. su kuwa su ne suka tattaro inda muhajirin a gidajen suka ba su masauki suka taimaka musu a cikin dukiyoyinsu suka taimaka wa Allah da manzonsa ta hanyar yaƙi tare da su to wa'annan da muhajirin dinga da ansar dinga to sun ka zama ƴan uwan juna wato kowane ya zama ya fi cancanta ga wani ga kowane mutum yanzu misali da ce mutumin makka wanda ya yi hijira yana da ɗan uwa can makka wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya ya zo annabi ya kullu ɗan uwan taka tsakanin da wani mutumin madina wanda ba su gama komai ba illa mutunci haɗa su to wanga mutumin madina ya kasance ya fi cancanta ga yashi bisa ga wancan ɗan uwan nasa saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullu ɗan uwan taka tsakanin su su muhajir da al'ansar ko waɗanne mutum biyu sun zama ƴan uwa har ma harkar musulunci sun kasance ya tawara suna bi zalika irsan muqaddama alqaraba suna gadon junan su gado wanda ake gabatarwa akan nazarta idan wannan balansa ne wanda manzo Allah ya kairawa da wani da wani da kairawa da kun zama ƴan uwa to idan wani ya mutu wancan wani zai gane shi to wannan shine farkon musulunci sai daga baya aka shafe wannan aka saukar da ayar ta yi bayani akan gado na cewa kowane ga abin da za a bashi idan mamaci ya mutu to shi ne Allah ce nan innal ladzina amanu hakika wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi saboda Allah wal ladzina awau da wayanda suka tattaro su wa nasaru suka taimake su Allah ce ulaika ba'dhum awliya ba'd wayannan sashen su majibinta da sashe yace amma wal ladzina amanu wayanda suka yi imani ولم يهاجروا بس هجرة وسكا زون شم مكة ما لكم من ولاية من شيء با wani abu gare ku da jibinta su ma'ana ba ku ba su ba ku da wata alaka da su tunda sun zama wancan cikin arna ba su hijira ba hatta yuhajiru sai lokacin da suka hijira Allah ce amma wa in tansarukum idan suka nemi ku taimake su gaje daga abin da shafi addini fa alaikum nasar to ya waje gare ku taimake su duk da sun yi zaman su can tunda dai musulmi ne idan suka nemi ku taimaka musu ga abin da ya shafi addinin musulunci kila wasu arna sun gungume su suna neman agajin ku to ku je ku taimaka musu sai dai inda ba ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaqun sai dai akan wasu mutane wanda ke akwai alƙawari tsakanin ku da su ba za ku yaƙi juna ba to ko da wa'ancan musulmin da ba su hijira ba sun tsokano su suka kawo musu hari to nan ba za ku taimake su ba wallahu bima ta'maluna basirun Allah mai gari ne ga duk abin da kuke aikatawa na'am والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
Allah ce wallazina kafaru su kuma da suka kafirta ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta ga sashen ma na kafirai duk ƴan uwan juna ne wa illa taf'aluhu ku musulmi idan ba ku aikata wannan ba ya zandun musulmi yan uwanku ne ta kun fitatu lalle za a samu fitina fil ardi a cikin ƙasa wa fasadun kabirun kuma za a samu barna babba a cikin ƙasa kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki bayan ambace su mu'minai yan uwan juna ne don haka ya yanke dan uwantaka da soyayya tsakanin su da kafirai kamar da Imam Hakim ya fitar da wannan a cikin tafsirin nasa al-Mustadrak haka akwai hadisin Usama wanda ya so daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ce la yatawarasa la yatawarasu an millataini ma buta addini ne babu gado tsakanin su musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi ya kafa hujja da wannan aya shi yasa za ka ga a cikin sharuɗan gado akwai ittifaqud dini idan addinin ku guda inda addini ya bambanta wannan na musulmi wannan na kirista ko wannan na musulmi wannan na arme ko wannan na musulmi wannan na kaza to babu gado tsakanin su saboda me su kafirai sashen su mahajjanta juna ne kuma musulmi dole ne ku yi haka to Allah ce illa taqaluhu idan ba ku aikata wannan ba ta kun fitinatun fitina za ta kasance fil ardi a cikin ƙasa wa fasadun da kuma ta banna wadda akabirun babba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum ya shiga a musulunci yace nuqimus salata تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتجي البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب yace abin da musulunci kam lalle ka yi tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi hajjin ɗaki sannan ka yi azumin ramadana sannan duk inda ka ga wutar kahiri ka ɗauke shi kawai abokin gaba mana kar ka kuskura ka ɗauki kafiri masoyi kamar yadda aka yi wata wannan hadisi ta ta daban inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana bari'un min kulli muslimin baina zahranil mushrikina yace ni na barranta da dukkan wani musulman da koma tsaki na zauna shi bai da abokan zama sai so manzon Allah ce babu ranar ne babu ranar shi saboda bi la tara ana rahuma wutacen su ba su kallon juna ga wuta kafiri ga wuta musulmi wai ma'ana wanga ya sauta wanga ya sauta kowa na lika wuta wani to wannan ba su haɗuwa ma'ana duka dai waɗannan suna tsoratar da mu akan nuna ƙauna da soyayya ga duk wanda ba musulmi ba dama duk wanda ba musulmi ba a cikin kowane yanayi ka ɗauke shi dai maki ne kawai abokin gaba kar ka ce a to ai wannan da dama dama a'a in dai kila akwai wani amana da an kulla tsakanin ku to wannan sai a kiyaye wannan amana amma dai a wajen kiyayya ba wani kafiri wanda a dama dama ba wani kafiri wanda ake cewa to ai ba da shi a duk kafirai gaba ɗaya makiya ne don haka idan ba ku yi wannan ba Allah ce lalle za a samu fitina da barna a cikin ƙasa idan har kuna ganin cewa ya kamata ku yi soyayya da kafirai sai Allah ce a gaba
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا نعم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
to bayan Allah madaukin sarki ya bayani wa'ancan da suka yi jira daga Makka suka koma Madina da kuma mutanen Madina wa'anda aka isko to sai magana akan hukuncin musulman duniya baki daya yace wallazina amanu wa'anda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin daga addinin Allah wallazina awo da wa'anda suka tattara su wa nasaru suka taimake su Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'minin gaskiya duk wanda ya hijira yayi yaki bayan ya imani ya hijira yaki domin daga addinin Allah da shi da wanda ya bashi mafaka Allah ce wannan sune mu'minin gaskiya lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da arziki mai daraja sai Allah ce wallazina amanu min ba'd su kuma wanda suka yi imani daga baya ai bayan wa'ancan sun wuce wa hajaru su ma suka yi hijira wa jahadu ma kun suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum wa'annan suna tare da ku mana har zuwa ƙarshen duniya duk wanda ya yi imani yayi hijira yayi yaki to yana tare da wancan na farkon Allah ce ulul arhami ba abun aula bi ba'din fi kitabillah amma ƴan uwa na zumunci waɗanda ma'abota zumunta ba abun aula bi ba'din sashe sun fi cancanta da sashe fi kitabillah a cikin littafin Allah dukkan ku musulmai kuke dukkan ku kun yi hijira dukkan ku kun bada maka ga waɗanda sun kai hijira to amma dai waɗanda adda zumunta sun fi cancanta ga ƴan uwansu don haka in maganar gado ne ƴan uwansu za su gade su ku da kun ka ba su mafaka ba za ku gaje su ba inna Allah bi kulli shay'in alim yace lalle Allah masani ne ga dukan komai sai Allah ya gaba
suna ta ƙare sura ta kai ko ta ci gaba براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين
wannan sura kamar yadda muka gani ita ce ƙarshen abin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ita ce sura ta ƙarshe ga sauka inda ana magana akan sura dunkule na'am
ita ce sura ta ƙarshe kuma za mu ga wannan sura ba a sa mata bismillahir rahmanir rahim fi awwaliha za ku ci sura kai a fara ta sai an sa bismillahir rahmanir rahim to wannan sura in ka duba duk qur'ani da ka buɗa ba ga basmala din hukunta ba saboda me domin sahabbai ba su rubuta wannan basmala ga dukkan masahib din sun karuta da kuma wannan sun yi koyi da wannan da sarkin musulmi Usman ibn Affan radiyallahu anhu kamar da Imam Tirmidhi ya ambata a Abdullahi da Abbas ya ce na ce Usman ibn Affan ma hamalakum an amattum ila al-anfali wa hiya min al-masani wa ila al-bara'atu wa hiya min al-mi'ina nissa kuka dauki al-anfalu kuka sa ta tsakiya alhali tana cikin almasani wato surori wanda ba su kai wa'ancan ba tsawo sannan daga baya kuka zo da bara'a da ke tana cikin masu ayoyi ɗari ɗari abin da ya sama wa karantun bayanan sai kuka goma wannan sura mai ƙananan ayoyi da wannan sura mai yawan ayoyi da yake ya kamata ta zama cikin wa'ancan dogaye guda bakwai sannan tsakanin amfanu da ita bara'a ba ku rubuta wannan shaɗara ta bizillahi rahman rahim ba amma duka sauran surorin kuna sa bizillahi rahman rahim nissa ku kai wannan wa qala usman sai usman ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mimma ya ce alaihi zaman daga cikin abin da zamani zai zo a kansa wa huwa yunzilu alaihi suwar surori suna sauka gare shi zawatul adri ma abuta yawa wa kana idza nazala alaihi shay'un idan wani abu ya sauka na alkur'ani da ba man kana ya katubu sai ya kira wasu daga cikin masu rubutu wa qala da oha dil ayati fi surati kaza kaga kenan annabi shi tsar sururu wato aya na sauka yake kira marubuta ce wagga aya ku ta cikin sura ta kaza wa kanat al anfalu min awwali ma nazal bil madinati to ita anfalu ita ce tana cikin farkon abin da ya sauka a garin madina wa kanat bara'a min ahli qur'ani ita kuma bara'a ita ce karshen qur'ani wa kana qissatu ma shabihatun bi qissatiha don haka qissar waccan ta yi kama da qissar wannan don haka sai aka hada suka zama wuri guda sannan an karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa lan yubayyin lana annaha minha bai ce muna ita anfalu ko ita bara'a tana cikin anfalu don haka sai muka bar su haka nan dai ba mu sa bazmala wanda ke rabiya tsakanin su ba wa min ajin zalika qulna bainahum saboda wannan aka gwama su ba a rubuta wannan sadara ta bismillahir rahmanir rahim sai za an sa ta cikin bakwai din nan dogaye duk da yake ta ba ta kai tsawon su ba a farko wannan sura mai daraja ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya dawo daga yakin Tabuka ya nufi ya je hajji bayan yakin Tabuka sannan aka ambata cewa mushrikai a wannan shekara za su halarci irin waɗannan bukukuwan da suke na sallah kamar yadda suka saba kuma za su sun sun zo wajen Ka'aba suka yi tsawafi tsirara to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci ya cuɗaya da su ya zo shi yana tawafi su ma suna tawafi tsirara babu tufafi don haka sai ya tura Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya zama sarkin Amirul Hajji na wannan shekara manzo Allah ce to ni ban zuwa in cuɗaya da su suna tsirara amma kai Abubakar na naɗa ka amirul hajji ka kwashe musulmi ku je ku yi hajji tare da su liyu qima lin nasi manasikakum domin su tsaye da mutane ba don su kuma idan ya zo ya sanar da su mushirkaciya daga daga wagga shekara babu wani kafiri wanda zai koma zuwa hajji wannan ɗakin ma'ana idan Abubakar ya zo sanar da su wannan kuma ya yi shela a cikin mutane na wannan sura wadda ta sauka na bara'atun wato cewa Allah ya barranta daga ainihin kafirai to bayan ya tafi sai manzala ce Aliyu bin shi Aliyu ya bi shi ne liya kuna muballiga a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu shi zai isar da sako madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne dan uwansa na jini kamar yadda bayanin zai tafi kaga Abubakar shi Amirul Hajji shi kuma aliyu shi zai yi da saƙon wannan surar ta sauko ga ainihin su mutane domin shi ne a ɗanwan annabi na ƙudda ƙudda jini saboda mahaifi ne da mahaifin manzo Allah uwa ɗaya ba ɗaya suke sannan kuma gashi shi a aure da diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ce bara'atun min Allah wa rasuli wannan barranta ce daga Allah da manzonsa ai hazihi bara'atun ai tabarru'un min Allah wa rasulihi barranta ne daga Allah da manzonsa ilal ladzina ahadtum min mushrikina zuwa ga wayannan da kuka kulla amana da su daga cikin mushrikai gaba ɗaya Allah ya warware wannan amana ne kawai ba abin da tsakanin ku sai yaki don haka an ba duk wayanda adda amana wayanda aka kulla amana da su Allah ce musu fasihun fil ardi ku je ku yawata a cikin ƙasa ku kai komo a cikin ƙasa arba'ata ashhurin an ba kowa notin watan hudu da bayan watan na hudu sun cika to duk inda aka kahiri abokin gaba ne sai magana kashi ba wai magana a sasanta da shi ba malaman tafsiri sun yi sabani a wannan sabani mai yawa wasu malamai suka ce wannan aya an saukar da ita ne ga waɗanda an kai alƙawulla da su alƙawulla waɗanda ba sa lokaci ba akwai wanda yake an ƙulla amana kawai ba za a yaƙi da su ba amma ba a ce zuwa lokaci kaza ba da kuma wanda yake alƙawalin da aka ƙulla da su bai kai wata hudu ba to duka da su waɗancan da yake nasu ba a sa lokaci ba da waɗanda da an ka samu lokaci bai kai wata hudu ba duka sai Allah ce to a kyale kowa sai wata hudu to amma wayanda yake dama su an riga an yi alkawali da su kuma alkawalin an sanya masa lokaci to su kan za a jira su har lokacin su kamar yadda Allah ya ambata aya ta gaba inda ce fa atimmu ilaihim ahadahu ila muttaqi inna Allah yubnu taqina kuma saboda hadisin da attafe inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana bainahu wa bain rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadun fa ahadu ila muddati duk wanda yake akwai alkawari tsakaninsa da manzon Allah to za a jira masa alkawalin nan ba za a saba masa ba sai wannan mudda ta cika aliyu dan abu talha ya amso daga dan abbas radiyallahu anhu yace cewa da yace bara'atu min allahi wa rasulihi ila allazina ahadtu min almushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhurin cewa ku je ku yawa cikin kasa wata hudu yace abdullahi dan abbas yace haddada allahu lil ladzina ahadu rasulahu arba'ata ashhurin Allah ya aikance maka duk wanda suka yi alƙawari da manzo Allah wata hudu yusibuna fil ardi haythu ma sha'u suna yawo a cikin ƙasa inda da suka ga dama wa ajalu ajalu man laysa wa ajalu ajalu man laysa lahu adu to kuma wannan shine ajalin wanda babu wani alƙawari gare shi shi wanda ba a riga an kullu amana da shi shi ko ajalin sa kawai insilahu ashhurul hurumi wayannan watanni masu alhurma su kare wato ya zama an zulqaida ya kare zulhijja ya kare muharram ya kare to shi shi kenan wanda dama ba a ajali da shi ba bai da wani wato kuma wannan zai fara da to ranar layya kenan su suna da sauran kwana hamsin kawai don haka wannan da za ga malamai sai ta maganganu game da ainihin waɗannan alƙawullan da aka ce ai baki da su amma dai a dunkule waɗanda aka tabbatar waɗanda ba su da wani alƙawali tare da manzon Allah an ba su wata hudu waɗanda yake suna da alkawari wanda yake akwai lokaci gare shi to so an bar su har lokacin da wannan ajalin nasu cika sai Allah ci gaba
wa ananun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
Allah ce wa azanu kuma ga sanarwa min Allahi wa rasulihi daga Allah da manzonsa wannan sanarwa an yi ta ne ilan nan zuwa ga mutanen duniya baki ɗaya yawmal hajjil akbar ranar hajji mafi girma wane ne ranar hajji mafi girma shine ranar layyaran da ake soka don cikin kwanakin hajji wannan yini shine fi kowane ne girma shi yasa aka ambace shi yawmal hajjil akbar wace sanarwa ce annallah shi dai Allah bari minal mushrikina ya barranta daga mushrikai wa rasuluhu shi ma manzonsa ai bari minal mushrikina shi ma ya barranta daga mushrikai mana ba ba Allah ba ruwansa da mushrikai shi ma manzon Allah ba ruwansa da mushrikai to nan ne sai aka kira zuwa da tuba Allah ce fa in tubtum idan kuka tuba kuka bar shirka kuka bar bata kuka dawo da shari'a wa huwa khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku wa in tawallaytum idan kuka juya baya kuka doge akan kafirci fa alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah cewa ba za ku buwayi Allah ba Allah mai iko ne bisa ga dukan komai sane cewa bashirin lazina kafaru kai bishara ga wanda suka kafirta da cewa bi azabin suna da wata azaba aliyu mai raɗi nan duniya za a walakanta su za a kama su sannan a lahira ma suna da azaba mai raɗi ita ce azabar wutar Allah ya kare mu إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين na'am Allah ce illal ladzina ahadtum sai dai wayannan da kun riga kun alkawari da su ba za ku yake su ba min al mushriki daga cikin mushrikai summa lam yanqusukum shay'a sannan baru- ba su rage muku komi ga ainihin alkawarin da aka ba abinda suka saba muku wa lam yuzahiru alaikum ahada ba su taimaka ma kowa akan ku ba to fa atimmu ilaihim ahadahum ku cika musu alkawalin su ila muddatihim zuwa muddar da kun ka sanya wannan alƙawalin da su inna Allah lalle shi Allah yuhibbul muttaqina yana son masu tsoron Allah don haka ya kasance duk wanda ya kira da wani alƙawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake an sa mai lokaci to shi yana na aka wannan alƙawari har lokacin ya cika amma da sharɗi kada ya walwale alƙawalin da kansa kai ya taimaka ma wani akan musulmai kashi ainihin ƙulla ƙawance ga duk wasu inda ba musulman ba to wannan shi za a cika ma wannan alƙawalin zuwa muddarsa to manzo Allah Allah madaukakin sarki ya kudatar akan wannan sai ya ce inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah sai ce fa idan salaha فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Na'am, Allah ce fai zan salahal ashhurul hurumu idan watanni masu alhurma suka wuce, faktulul mushriki na ku yaƙi mushrikai haisu wajabtumuhum duk inda kun ka same su, wa huzuhum ku kama su, wa hasuruhum ku ɗaure su, wa qa'udu lahum kulla marsadin ku daɗe musu ku dukkan wata mashiga, duk wata hanya wadda za su bi su fita, mu Allah madaukakin sarki ce ku daɗe wannan hanya ku tare su. tunda yanzu kan da an riga an kai ƙarshe wa in tabo idan suka tuba wa qamu salat suka tsaya da sallah wa atu zakata suka ba da zakka wa kallu sabilan ku saki hayya subhana ku ba su damar su cigaba da al'amuran su inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jin kai
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
Allah madaukin sarki ce wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka idan aka samu wani daga cikin mushrikai ya nemi mafaka gare ka fa ajirhu ka bashi mafaka hatta yasma kalam Allah har ya ji maganar Allah summa ablighu ma'amana sannan ka kai shi wurin amincinsa zalika abin da yasa aka wannan bi annahum don su kafirai qaumul la ya'lamu mutane wanda ba su da sani Allah madaukin sarki ya ce wa annabinsa idan aka samu wani daga cikin mushrikai ya zo ya nemi huka gare ka mana ya nemi ka bashi amana a ƙashin kansa to ka bashi mafaka ka bashi nan tare da ku hatta ya zama kalam Allah ya ji maganar Allah mana har ya saurari alqur'ani sannan idan zai wuce ka ba shi amana kar ya kai wurin da yake da aminci ma'ana ka kare shi a duk cikin garuruwan da zai biyawa har ya kai garinsa ya isa gidansa ya isa wurin da yake da aminci wannan da ya riga ya isa can shi kenan kai wannan kariyar ta abun nan Allah ce abin da yasa aka yi wannan domin su mutane wanda ke san shari'ar mu ba shari'ar mu gaba daya minci ta mislu haula'i wato abin da ke so a bawa ina amana li alamu dinallahi domin su san addinin Allah watan tashir da watan layi fi ibadi kuma da'awar Allah ta watsa cikin bayansa kamar yadda ibnu abi najeri ya ambata hatta yace wannan insanu ya ce kai idan wani mutum ya zo maka yasmau ma taqulu yana saurare abin da kake faɗa wa ma unzila ilayka yana saurare abin da aka saukar dan maka wa huwa aminun hatta ya atika to yana nan amintacce a bashi kariya har ya zo inda hake ya saurari maganar Allah sannan a bashi kariya har ya koma gidansa da wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bayar da amana liman ja'ahu musta shidan ga duk wanda ya zo yana neman shari'a aw fi risalta koko wanda aka ba wani sako ya kawo daga wasu mutane kamar yadda ranar hudaybiya da aka yaƙi hudaybiya wasu jama'a manzannin qurayshawa sun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wayannan manzanni akwai urwatu bin mas'udin akwai mikdad dan hafsi akwai suhail ibn amr da wasu dai ba ɗaya ba suna kai komo a wajen wannan hukuncin da aka yi tsakanin da mushrikai na cewa ba a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsawafin ɗaki wannan shekara to sai an ka ba su aminci ko sai suka ga yadda musulmai ke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke abin ya ɗaukar musu hankali wanda ke basu taɓa ganin wani sarki wanda mutanensa ke girmamawa kamar yadda mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmamawa Allah to wannan irin girman da sun ga ana ba manzon Allah kuma suka ga ana ta tarairaya da su ba ta ba su duk da sun zo da maganganu masu kauri to wannan shi yasa da yawa daga cikin su suka musulunta haka yayin da musailamatul kazzab ya aiko dan sakonsa zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake ce masa a tashhadu anna musailama rasulullah shin kai ka yadda musailama manzon Allah ne qala na'am yace na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula anna rasulullah taqatulu laula anna rusula la tuqtalu la darabtu uruka ba don da manzanni ba a kashe su dan sako ba a kashe shi da na sare wayarka kaga abin da ya sa kawai bai sare wuyan wannan ba saboda ɗan saƙo ba a taɓa shi wai dai ana nufin cewa duk sadda wani ya zo ya nemi mafaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a bashi mafakar har lokacin da ji maganar Allah sannan kuma a yi ƙoƙari a bashi kariya har lokacin da ya koma gidansa na'am
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين نعم كيف يكون المشركين أحد تيا يا مشركي كافرين سكي دا أمانة إن الله جل باوني القولي وإن رسول لكم منظننسا إلا الذين آهدتوا سيوا إن نكون بقول القول دسو إن المسجد الحرام نكون مسلاتي مع الحرمة وتوان دا أنك كل سلوه مليبيا تاردسو وما استقاموا لكم Allah ce matsawar sun tsayu a kanku fastaqimu lahum ko ma ku tsayu a kansu ma'ana mahama ta masaku bima aqaftum matsa sun tsaye dan muku wannan amana da kuka kulla da su to ko ma ku tsaye dan musu wannan amana din nan domin me inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu jin tsoron Allah masu kiyaye alkawari masu kiyaye amana don haka in ba da wannan ba duka mushrikai gaba ɗaya ba su da wani alkawari ba su da wani alkawari babu wani amana tsakaninsu da musulmai sai dai wa'ancan da aka kulla wannan amana da su kamar yadda Allah madaukin sarki yace ai su kafirran kamar da zuwa cikin suratul fatih هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما na'am to wannan dai dama Allah madaukin sarki a wannan aya ya tabbatar da mushrikai babu wani amana tsakaninsu da musulmai sai dai wa'annan da annabi ya riga ya kulla amana da su a ranar hudaybiya saboda bi ba su da amana su dai sun kafirta sun hana musulmi masallaci mai alhurma sun hana ga hadaya na an ɗaure sun hana a jata a kan inda ya kamata a yanke ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito zaina ya ya ainihin yayi umra suka tare suka ce lalle ba a zuwa wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowa yanka da ta anan kaga sun hana a zo tsakin Allah sannan sun hana hadaya a je can wurin da ya kamata yanke wannan hadaya don haka dai babu wani alƙawari da su amma dai waɗanda aka riga aka kulla amana da su a bar su har lokacin da amana ta cika to wannan dai a takaice waɗannan ayoyin da muka karanta na farko wannan sura da kuma sauran ayoyin da tafe duk dai suna watsi da dukkan wani soyayya da wani kullin awance tsakanin musulmai da kafirai ana nuna da cewa gaba ɗaya dai musulmi su yi kawance da yan uwansu musulmai su ma kafirai su rika yan uwansu kafirai ko wani ya zama ɗan uwa ne shine ɗan uwansa to ina ganin da ke lokaci yana karatu insha Allah wannan zamu tsaya fatar abin makaranta daidai Allah ya ba mu ladan daidai kurakuran mu Allah shi yahe muna Allah shi muna mafita mai alkhairi wannan matsalar muke fama da su wannan ƙasa Allah shi yayi muna Allah madaukin sarki ya ba mu ladar wannan ibada da muke yi kuma ya ƙara hore muna ita subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi